salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd shi gaba da karatunmu na littafin al-fadl kabir fi salati wa salami ala al-bashir an-nadir sallallahu alaihi wa sallam na babban malami Abu Abdurrahman Sa'ad ibn Ali ibn Wahf al-Qahtani Allah ta'ala jikan shi da rahama mawallafin littafin Hisnul Muslim wato wani ikon Allah yana da littattafai da yawa amma littafin da ya fi karbuwa mutane kuma suka sani shine mai Hisnul Muslim yana da littattafai sama da guda ɗari amma littafin da ya fi sannuwa shine Hisnul Muslim wanda yake nuna cewa in za ka yi aikin alkhairi ka yi su da yawa baka san wanne Allah zai fi sawa karbuwa ba baka san kuma wanne Allah zai mami ba sai karba ba an gane kuwa aikin alkhairi a same ka azumi ne a same ka sallah a same ka duk wani aikin alkhairi Allah ya ce fastabiqul khairat ko da wasabiqu sabiqu tanafasu duk wani aikin alkhairi a same ka a gaba gaba baka san wanne Allah zai karba ba la Allah wanda kake ga shi Allah zai karba ba kuma shi zai karba wanda kuma kake ganin shi dan karami ko dan kadan sai Allah ta'ala ya karbe shi kuma ya girmama kuma ka shi ranar alkiyama ka gan shi lada mai tarin yawa ubangiji ta ala karba mana ayyukan mu na gargari zama da ya gabata mun fara bayani a gabar da mala ya ce almabhasu salis wato mabhasi na uku mawadi' da mawatin wa ahwal wa awqat as-salati ala nabi sallallahu wato gurabe da halaye da yanayi da lokuta da ake yi wa annabi sallallahu salati yace al-awwal as-salatu ala nabi sallallahu fi tashahhud al-akhir wato yi wa annabi sallallahu a tahiyya ta karshe babu sabanin malamai cewar a zaman tahiya na ƙarshe za a yi wa annabi sallallahu salati sai dai kamar da na faɗa mana hadisan da mala ya kawo mana a babun fa'ida sun kunshi abu biyu abu na farko shine yi wa annabi sallallahu salati a tahiyar ƙarshe abu na biyu kuma shine mun fa'idanta da wasu sigogi na mi da yi wa annabi sallallahu salati din kusan siga guda uku suka gabata mana siga na farko akwai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد wanda wannan siga ce akwai kuma siga ta wato biyu da muka fa'idanta da ita shine Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid sannan siga ta uku da muka fa'idanta shine Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid waɗannan sigogi ne guda uku da muka fa'idanta da su a zama da yami da wato ainihin ya gabata yau za mu tashi a hadisin gabar da mala yake sha wa inda dara kutni ko ko za ku ga namba 336 wato shida sai uku uku yawwa wa inda dara kutni an abi mas'ud al-ansari uqbata ibn amr qala wato daga wato ko kuma a wajen dara kutni daga abu mas'ud al-ansari uqba dan amr kenan qala yake cewa aqbala rajulun hatta jalasa bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata mutumin ya fuskanto har sai da ya zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu inda mu kuma muna tare da shi fa qala ya rasulullah sai wannan mutum ya ce ya ma'aikin Allah amma salamu alayka faqad arafna amma za mu maka sallama mun sani fa kaifa nusalli alayhi to ya zamu na maka salati idan nahnu sallaina fi salatina kun ji ya fito idan har muka yi sallah a cikin sallar mu kino ne yake nuna mai annabi sai musu umarni da su yi masa salati a cikin mi sallah sai tambaya to mun ji zamu maka sallama ya zamu maka salati a sallar mu qala fa samata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan aukwa wato abu mas'ud al-ansari yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru hatta ahbabna anna rajula lam yas'alhu har muka so ina ma wannan mutumi bai wannan tambayar ba bai tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ba thumma qala sai annabi shan yace idza sallaitum alayya faqulu idan za ku mun salati to ku ce اللهم صل على محمد على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid to kun ji wata siga da ba idan wannan ta bambanta da sigogi da muka sani cewa Allahumma salli ala Muhammadin annabiyil ummi ko wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ala ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan shi ma siga ne ولفظ أحمد عن مسعود عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال واتو على فدينا امام احمد دغ ابو مسعود ده عقبه دان عامر دان عمرو الله قال مشي داكي شو اقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum ya fuskanto har sai da ya zauna a gaba annabi sallallahu wa nahnu inda mu kuma muna tare da annabi sallallahu muna wajen sa fa qala ya rasulullah wannan mutumin sai shi ya ma'aikin Allah amma assalamu alayka faqad arafna amma sallama da zamu maka mun sani fa kaifa nusalli alayka idan nahnu sallaina fi salatina sallallahu alayka yace ta ya zamu maka wato salati idan muka yi sallah a cikin wato sallar mu Allah ya kara maka salati qala fa samata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Uqba dan Amr yace sai Annabi sallallahu alaihi shiru hatta ahbabna anna ar-rajula lam yas'al hal muka yi fata ina ma wannan mutum bai tambaye shi ba fa qala sai Annabi yace can idza antum sallaitum alayya faqulu idan har kuna salla wato sallaitum alayya in har za ku mun salati ko kun mun salati to kushe اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى وآل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كنا وانا إذ وان شاء الله فضلني كسنكو يا باب وان بمنش وعن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفنا wato daga ka'ab dan ujra yake cewa mun ci ya ma'aikin Allah assalamu alayka faqad arafna wato mun san yadda za mu maka sallama fa kaifa salatu alayka to ya salati kuma qala annabi yace qulu ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد to kun ji shi ma nan mai lafazin kusan irinsa ya gabata tun farko ko qala abdurrahman ibn abi layla abdurrahman da abu layla wanda ɗaya ne daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisi yace wa nahnu naqulu alaina ma'ahu mu ma mun tashi muna sanya mu a ciki sai mu ce mi assalamu alaina kenan ko kuma mi wannan Allahumma salli alaina an gane ko assalamu alaina ko as-salatu alaina afwan shine yana shigar da wato ainihin mu ma muna shigar wa yi wa kan musallama da salati wa inda al-bukhari ana bi sa'id al-khudri qala qulna ya rasulullah a kuma wajen bukhari daga abu sa'id al-khudri yake cewa mun ci ya ma'aikin Allah halar taslim fa kaifa nusalli alayhi wannan sallamar ita mun santa salati ya zami maka annabi yace qala qulu annabi yace kushi allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulik kama sallaita ala ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم to kun ji wani lafazi kace abba Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ali Ibrahim ko yawa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim qala Abu Salih an al-Lays na naku kasa ne ina Abu wato Abu Salih daga lais ya ce ala muhammad wa ala ali muhammadin kama barakta ala ali ibrahim ko sai kuma haddathana ibrahim ibn hamza haddathana ibn abi hazim wadda wadda wardi عن يزيد وقال كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلي محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم هكذا طيب وانا لفظا دي كسمي متقاربة سنة وانا da lafuza da suka suka gabata illa dai kun ga wannan akwai abdik a ciki ko a wancan kuma duk da muka yi babu ne abduka sauran hadisai guda uku mu karisa su وعند البخاري أيضا عن أبي سعيد الخضري قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي قال sannan dai a wajen bukhari din daga abu sa'id al-khudri yake cewa mun ce rasulullah wannan sallamar mun santa ya zami maka salati qala qulu annabi yace ku shi Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim wannan da ya faɗi shi ma irin wancan ne da ya gabata ko bambancin kusan babu sai dan ziyada kalila وعند الطحاوي عن ابي هريره عن ابي هريره قال قلنا يا رسول الله فكيف نصلي عليك قال قولوا wato daga yana wato ainihin wajen at-tahawi cewar daga Abu Hurairah Allah kara mishi yadda yake cewa mun ce ya ma'aikin Allah kaifa nusalli alayk ya zami maka salati qala annabi ya ce qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan ma lafazin babu irinsa da ya gabata mana ko kun ga wani lafazi ne daban wasalamu kama alimtum sallama kuma kamar da kuka sani kenan wannan lafazin shine اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت كو على إبراهيم وعلى وآل إبراهيم إنك حميد مجيد da haka kamar yadda faɗa mun cikin lafuza na mutum ya rike fiye da lafazi guda ɗaya an gane ya zama wanda ya zo a sunna ba wanda za ka na haɗo shi da gami daga kanka ba hadisi na ƙarshe a babu wani aisha ta radiyallahu anha qala daga aisha Allah ƙara mata yadda take cewa kunna nu'iddu li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam siwaka huwa tahura mun kasance muna tanadar wa annabi sallallahu mu gyara masa aswakinsa da kuma mi abin tsarkin sa ruwan tsarkin shi fa yab'athu Allahu lima sha an yab'athu min al-layl sai Allah ya aiko shi wato abin da ya so daga dare fa yastaku annabi sai ya dau aswakin yayi wa ya tawadda sai ya alwala wa yusalli tis'a raka'at sai rako'i guda nawa tara wannan yake nuna rako'i ne na witri an gane yana witri da raka'a tara la yajlisu fihi illa inda thamina baya zama sai a raka'a ta takwas kun ji in za a yi witri raka'a tara ana zama ne abi raka tana ta takwas ba zama wa yahmadullah sai annabi ya gode wa Allah wa yusalli ala nabi sewa sewa annabin salati annabin Allah kenan kun ga wannan yake nuna annabi sallallahu alaihi yana yin salati amin a zaman sa na tahiyya in ya zauna ya tahiyya sai kuma ya wa annabi sallallahu alaihi kansa salati wa yad'u bainahunna sai kuma ya addu'a tsakankanin su din wala ya sallimu taslima ba zai sallama ba sun mai yusalli tasiya sai ya kawo raka ta nan tara kenan in yi takwas ya yi zauna ya yi tahiya ya yi salata na yusa sallam sai ya miƙe kawo raka ta nan ta tara an gane wa ya ƙa'ud sai ya zauna wa zakara kalimatan nahwaha wato sai ambaci wata kalma kamar wacce take kama da ita shirawi kenan wala wa yahmadullah sai ya gode wa Allah wa yusalli ala nabihi sai kuma ya sake wa annabin Allah salati ya sake kansa salati wa ya da'u ya sake addu'a sun mai sallimu tasliman yusmi'una sai ya sallama da yake jiyar da mu sun mai salli raka'atain wa huwa qa'id in ya gama ya sallame kuma sai ya sallashi raka'o'i guda biyu yana zaune a shahid a wannan hadisi shine abin da ta ambata shawar yana yi wa yana yin salati an gane a raka'a ta takwas din da kuma raka'a ta ta tara din rakoyi guda biyu din nan da yake a ƙarshe bayan ya gama witiri malamai suke cewa wannan rakoyi ne da annabi sassan yake yin su ba tahiyatul ba rak'atul fajr ba yake yin su bayan bayan witiri wannan shine abin da ya shafi yi wa annabi sallallahu ko dalilai da suka shafi yi wa annabi sallallahu salati a zaman tahiya nan na ƙarshe insha Allah ta'ala gobe za mu ji hadisai da suke magana akan yi wa annabi sallallahu a tahiyya ta farko wanda shine zance mafi inganci sabani wasu sun tafi akan ba a yi wa annabi sallallahu salati a tahiyya ta mi ta farko shawar kawai daga kayi tahiyya miƙewa za ka amma zance mafi inganci shine bayan karanta tahiyya kuma za a yi wa annabi sallallahu salati abinda za ka jinkirta da shi ba za ka yi ba shine addu'o'i din nan neman tsari daga abubuwa guda hudu koma guda biyar ko shida da nan su sai muke neman tsari da su to sai mutum su ne zai jinkirta sai a zaman tahiyarsa ta karshe Allah ta'ala ya tantar da mu addinin shi nan za mu yi bulki sai ga mu dora sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah